Yau a kamar garin lari, ƙararrun ta ce yau a yau Yau gobe ne ɗaya ga wata, raguwar shekara, yau talatin ga watan Zulhijja, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi da shi daga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun jiki a darasi na sittin da uku za mu tashi darasi na sittin da hudu hadisi mai lamba ta ɗari biyu da tara hadisin na na'isa kuma za mu tashi sabon baji babu da yake sabu mana yake babu da yake babu da yake magana akan yake kayi shi a da yake kafa luga a luga shi ne da zumun ce walmuwa ba batu alaihi mutum ya lazamta a wajen da yake kafi yanzu da aka zo ka zauna ya ga wanda ka yara a gama karatun nan baka tashi ba kana gurin da kake yake kafi kai amma a luga kamar yadda ake gaya wa a saumu cewa al'insan shi ma a ma'anarta ta luga to shi ma haka yake kafi lazamtar abu da kuma kwaitarwa a kan yake kira itikai amma a shari'a ta ce ne qawatu fil masjid taqarruban ila Allah ta'ala tsayawa a masallaci tana ne kutanta kanka zuwa ga Allah madaukakin sarki wa taqarruban li ta'ati sannan ka wato ka bani kawiya zuwa ga yiwa Allah biyayya gaba daya shi da ku ga a lokacin ba idan mutum ya ta business ba kasuwanci ko wani abu da ya kawo da wannan ko ya ta fita ya je ya dawo da an kira wuce a kasuwa zai fita ba itikafi da cewa wani abu kake yi daban itikafi komai hakura ake da ji a lalaci wato masallaci kawai to shi ne ma da yake cewa wata farukan ne ɗan abihi ala sifatin maksusa a wuta wata sifa keɓantacciya min shakkin maksus daga wani wanda yake keɓantacci kuma maza da mata ba bibita sai dace akan namiji ko mace waje ɗaya ne da ɗaya ne ayoyi sun yi magana kamar cikin suratul baqara Allah ya ce wa ayyina ila ibrahim wa isma'ila an qayyara baytiya li qa'idina wa la'atifina jinna ma an dai wa la'atifina wa ruka'i sujud kaga kalmar sai ta kace ta fito a alqur'ani sannan sai ayar a cikin bakaran da ya hayo da Allah ya ce wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ibn al-munzir yace gaba ɗaya malamai sun yi jima'i akan al-mubashara anan ana nufin jima'i kada ka sadu da iyalin ka alhali kana kai. to wannan shine um kai. hadisan da suka zo a kai zamu ji shi hadisi na farko shine hadisin na Aisha wanda shine ne daga cikin dalilan da yake nuna kai. الحديث التاسع بعد المئتين حديث الذي يجيب ترى أنا عائشة رضي الله عنها أخر نورك أنا عائشة الله يقارى مسيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عائشة التي حقيقة من ذكرها لأن شاء الله استبت أدريه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يا قسم فينا إيتكاتي أبو من كرتين رمضان حتى توفاه الله عز وجل har Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa sun ba ta kafa a juwajuhu ba da sannan bayan nan matansa suka ɗora bayan ya bar duniya suka ɗora yi ɗaya suka shi sun shekara ce tun mata guda tara da ya bari zainab binti jahash ummu habiba binti abi sufyan hafsa binti umar bin khattab juwayriya binti al-harith al-khuzaiya ميمونة بنت الهارث سفية بنت حيي بن أخطب سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر بن الصديق أم سلمة بنت أبي أمية وين غدا ترى sauran guda biyun ku sun riga annabi barin duniya na na Khadija da Zainab bint Khuzaima to wannan guda tara sun tsora da yin itikafi bayan annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya wa fi lafzin a wani lafazin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi fi kulli ramadan wani lafazin cewa annabi ya kasance yana yi tikafi a kowane wata na ramadan fa idza sallal gadata idan annabi yayi sallar asuba shine al-gadat sallal fajr kenan idan annabi yayi sallar asuba jaa makanahu alladhi atakafa fihi sai ya tafi gurin da sai ya koma gurin da yake itikafi annabi ya sa amma canji a cikin masallaci dan gurin da zai boye kansa in aka yi sallah sai ya koma gurin ya zauna yadda zai zama kamar ba ba wanda zai dame shi ba a kallon sa yana cikin yana ibadarsa a cikin masallacin cikin hadisi abin da zamu koya karkashin hadisin na farko shine istibabu atikaful ajr al awakhir min ramadan kullu ami an so duk shekara mutum yayi kwana goma na karshen wato kwana kwana goma karshe na ramadan ya yi itikafi an so haka mutabi na biyu hukumu da itikafi ba su lam yunsa hukuncin itikafi yana nan a wanzu ba shafe ba وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما وانا cikin kususiya ta annabi alaihi salatu wassalam na uku ar-rajul wal mar'atu sawa'un fi istihbab al-i'tikaf magana da ne yanzu da magana namiji duk ɗaya ne wajen wato soyuwar mutum ya yi gaji kowa ana so yi lakin fi haƙƙin mar'atu da hataji ila shurutin shara mamsuda fi mahalli a sai dai mace tana buƙatar wasu sharaɗai wanda za ta ga an shimfiɗa mata su domin ita ba kamar namiji bane da namiji ko ina kwanciya yake a masallaci ita ana buƙatar ta killace kanta inda maza ba za su rika wato ganin ta ba shi za a ga masallata ana ware gurin mata cewa to sai yake kafin anan na uku na hudu annan da yake ga bala ya ciwo illa bil masjid itikafi baya inganta sai a masallaci kun za akwai waɗanda suke cewa ya halatta ka yi tikafi a masallacin unguwarku akwai wanda suke faɗa haka wanda ba na juma'a ba asali itikafi ana yin sa a masallacin juma'a saboda ne saboda zaman da za ka yi ka wuce sati ɗaya in juma'a ta zaɓi in ba na juma'a ba ne a ina za ka yi sallah in kuma za ka fito ka tafi wani guri to ya zanto ba yi tikafi ba ka koma mobile yi tikafi kake ba itikafi bane wanda yake cikakke saboda haka itikafi cikakke shine kallon gurin ko juma'a ta ke wayo to a gurin za ka yi sallah shi za ka ce sai a masallacin juma'a amma wasu malamai sun ce ya halatta ka yi itikafi idan juma'a a masallacin da ba na juma'a ba idan juma'a ba za ka ce wayo ka sami wato ka sami ka ba tare da cikin azumi ba kamar misali za a yi sallah rana alhamis sai mutum ya shiga itikafi bayan juma'a da yamma domin a malikiya su ana shiga ne da yamma amma a wajen a hanabila da asuba mutum bayan sallah asuba zai shiga yi shiga shi amma gurin wasu malaman malikiya da yamma za ka shiga kafin faduwar rana za ka je ka shiga yi shiga shi saboda haka kowanne yake ya yi sai dai a hadisin da muka gani yanzu mun ga annabi ya shiga ne da yaushe bayan sallah asuba kafin fitowar rana bayan sallah asuba to idan mutum ya shiga ranar asabar za a sallar idi ranar alhamis ko laraba ya halatta masallacin unguwa in dai juwa ba za ta ke wayo ta sale ka ba ya halatta amma idan juwa za ta ke wayo ta sai ana juwa ga wanda zai yi kwanaki kasa da goma kenan wasu ce karancin kwanaki kai kwana uku mafi yawancin sa kuma ba shi da wato mafi yawa ko kwana ne kai kenan annabi ya yi kwana ashirin a yi kitabi karshen rayuwarsa kamar yadda muka ji a wani hadisi saboda haka wasu kuma suka ce kwana ɗaya ma ya halatta kai mutum ya ce shi kwana ɗaya zai ya halatta tunda ita ibada ba ta da karanci domin ba dole bane in ba kai ba wanda zai tome kai ce me yasa ba kai ba ba farilla bane sallar nafila wani zai iya raka'a biyu wani ya zo goma zai wani kuma zai ɗari uku kamar yadda Imam Ahmad kaga babu wani iyaka duk abin da zaka iya shi zaka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kowa ya abin da zai iya to wannan shine to ya halatta kai itikafi a masallacin unguwar ku amma idan juma'a ba za ta kiyoye ba akwai abubuwa yana da sharaɗan sa kamar yadda muka yi sannan akwai malaman da suke ce bai halatta a itikafi a kowane masallaci ban ba masallatai uku ba wanda suka fi kowa rigima ke wanda aka la ta shaddu rihala illa ila salatati masajida ba a kunna tafiya sai ga masallatai uku masjid al-haram wa masjid hada wal masjid al-aqsa masallacin makka da na madina da masallacin kudus to annabi yace ba a kunna tafiya sai wasu suka ce to wannan gurin shi kai za a yi wa yi shiga shi wasu suka ce a ai Allah ya ce wala tubashiru hunna wa antum aakifuna bil masajid saboda haka jami'i aka kawo kowanne masallaci inda ya hausa sunan sa suna da masallaci za a yi juma'a a siya halatta ya yi kuma wannan zancen ya fi kyau cewa in dai masallaci ana juma'a kuma za ka yi kwana goma to ya halatta in za ka yi kasa da kwana goma har masallacin ungoku ya halatta sai ka ji ya yi garaji amma ba fita ba zuwa gida ka gano me ake ciki ba abin da za ka yi kawai masallaci sai dai a kama abin ba da san ka bude waya ko ka ga mutum ya je yayi tikafi wai ya kunna rediyo yana jin inda ranka to sai ko za ka gani wai yana jin ko ko bude facebook ya ta duba abubuwan da ake ba yi tikafi kake ba malam gwara ba ka fito ka shiga harkar ta ba ka ake yi tikafi ba ko mutum ya ce waya yana bibi da cewa an ajiye dila kaza na haka za ka biyo su ne ai kaza to wani ba shi kudin me bambancin ka dai ai business tana zaune a ɗaki ai business ma ana yin sa a ɗaki ai waya zo ake ta kaurace mata gaba daya kaurace mata in ba kiran larura ba ba ruwanka da wani waya amma za ku mutum ya ta dubawa yana ta duba bejinsa yana ganin da yake faruwa sannan kuma ya kira waya ya business din da ya kira kuma wani yake kaji ko wani da an kira amma waya a kasuwa za a ba da kaza yanzu zai je dawo wai ta kaji shi ba ka yi yi kitabi tun da ba dole bane ka bi in kana so kai sai ka bujar in kuwa ba za ka bujar ji wato gwara a hakura da muguwar rawa gwara kin kai wannan shi ne kawai to in ce babu linzirari anin da su ne ke kan kunji an so mutum ya kemanta kansa shi sa wani za ka ga ya gudu inda kwata-kwata ba wanda ya sani da an tara abokai yanzu ya canza masallaci domin ya ga abokan nan ba za su rage abin da ya kamata ba ai kamar zuwa aikin umara ne ko haji ka ga an tafi yin gurin kun bai wasa da rahoji a ranku amma ka tafi ka san kowa ba to ibada za ka amma kun da da duk da abokai to aka je za ba ku wani sai ya jayi wani wallahi ai sai au a tafi da da wuri a zauna a cikin gida a sa kaya masu kyau a koma yin kyau a je kawai yawo ake wai dan a ce ko ina ya sani ai ba tun da ban shiga ba to ai ba ban shiga kai ba ibada ya kamata in ka tafi Saudiya ka je kai shi ya kamata ranar za ka yawon buɗe ido sai ka shirya ka tafi yawon buɗe ido amma in dai ibada sai kamata ya ka je ka ibada kawai to saboda haka an so mutum ya kebanta kansa in ma da abokan ka to ka tafi da mai hankali wanda ya san abin da yake yawwa in mai hankali ne ba komai wanda za a kawo abinci za ku zo ku ci tare daga cin abinci kowa ya kama gabansa eh in kuma wanda abokin karatu ne su sai a zauna in tukuri za ku yi ko musaffa ku yi ya zanto wani abu ne ne da za ku yi na tare juna kar ka tafi da liability liability ba wanda zai cinye ma abu ba shine liability ba wanda zai hana ka ibada shine liability dan wani a gurin da wanda zai shirkan ciwo abu shine liability ya kai da duniya ta dama ke liability shine wanda zai hana ka bin Allah shine liability na bakwai anna dukul al-mawaqif fi al-masjid yakunu ba'da salati suwi malam da yake shi ba hanbali ne hanabila yace ana shiga itikafi ne bayan sallah asuba amma kan da bayan da yamma ma ya halatta aka maliki ya suka dauka ya halatta amma dai bari fara mun ka shiga bayan asuba saboda annabi mun ji ya shiga itikafin sai yace bayan asuba sai dai ka shiga ba wannan lokacin ba ba ne shi kai ba wannan shine malam na kafa zai jawabi darbin khibarin lil mu'takid bil masjid ya halatta mutum ya kafa tanki a cikin masallaci ba na za ka je da ita kawai ka waye da karfi da suka ta bacci ba ba wannan muke nufi ba tutancin da suke yi suna yi ne don mutum ya keɓanta kansa kafin ya fito ya izu goma ya izu biyar kawai don kar a dami shi ne wannan tantin don kar a dami sannan na tara jawazu an da mawata kifa in hajar da makanan ya jilisu fihi fa innahu la ya'idu min al-mani anhu idan mutum ya kebanta gurin da zai zauna to kada ya zo da abin da kuma aka hana gida da rediyo ko waya ya kunna a jeje ji kada yi wannan sannan na goma an da mai itikafa ya kuna bil asiri na wakil itikafi ana yin zane a goma karshe ne na shari ramadan a watan ramadan وهذا الذي استقر عليه الامر wannan shine abin da alawari ya tabbata a kansa hadisi na gaba ala hadisi al-ajir ba'da al-mi'atayn hadisi na 210 ana aisha radiyallahu anha an karbo daga na aisha Allah ya kara mata yadda annaha kanat turajjilu nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hadis da na aisha ta kasance tana tace kan annabi alaihi salatu wa salam alhali tana al'ada وهو معتكف هنا اعتكاف في المسجد أمثلك وفي حجرتها تنا cikin dakin ta ita kuma yunawiluha ra'sa wuce ni ka mata kansa kusan daki a kan kaje Madina duk wanda Allah ya bai da shi ko ya je ya kamata ka bibiya daki annaba dakin matan annaba ne za ta salam kan ya jaba ya zana kan sai din ne haka da ya fara kan shi zo kwana dakunan haka suke gaba daya an fara da dakin hafta aisha na binta an kare da dakin ummu salama haka daki ne shine amfanin kai kan zuwa maka irin wayan abubuwan ya kamata a ce bi ko yaushe ka je ka rika tambaya akwai ɗaliban ilimi da kai mun tambaya za su nutsar da kai za ka ji wani ya ce zuwan ta goma wani a gidan sha biyar su wayan abubuwan yana buƙatar ka san yanayin ɗakunan annabi alaihi matansa kan ya zana fara haka daga hamsa fi aisha haka daji ne ya juya ya miƙe kuma to zai kike da na ummu salam to annaba ne da azu salam yana miƙo kansa wanda yanzu za ku ga wato wannan gurin da kake gani wajen rauda a nan gurin za a nuna ma yanayin gurin inda kike a kwance nan ne ɗakin aisha a to ai dama an an gaya ma ba yadda aka binne annabi alaihi salatu wasalam sai na Abubakar da Umar a ɗakin da aka binne shike na ka san nan ne ɗakin in ka tambaya za su nuna ma yanayin gurin za a nuna maka ana kawo wannan ne domin su ake shirar annabi alaihi salatu wasalam ta zama kamar jijiri a cikin ruwa ta narke a cikin ka kamar jijiri a ruwa kamar madara a ruwa kamar sukari a ruwa haka ake so tarihin annabi ya fara yi shi ne kaunar annabi ba waka ba da an tambaye ka yanayin annabi alaihi salatu wasalam yanzu za ka iya bayani ya yadda zagin annabi yake kwanciya a jikinsa yanayin idansa furfurarsa guda ka zaki wannan shi ne san annabi duk ka riƙe komai naka kamar yadda wani zai iya ma bayanin Cristiano Ronaldo tun daga fara bandansa har yanzu da yazo zai ritaya sai ya baka labari kaga yana son sa ko yawa kauna ce ta ga da yake ko ya san balabalai nawa yake san da yana Manchester ko san da yana Juventus ya bi ya sani ko da yake Juventus ba to duka ya sani wayannan ko wannan kauna ce a gurin sa yanzu yana Saudiya ko yawa Allah ya jire ku saboda haka wannan shi ne to to ake zanto tarihin annabi za a iya raba ka da jiwa sai dai kake kaza yi kaga ba wanda ya sai raba ruwa da suka yi in ba ɗan jami'i ba sai ba ka koma da distillation method ko evaporation method irin wannan hanyoyi dole sai an koma kuma wannan kaga sai dai a kona to haka ake so tarihin annabi ya ratsa jikinsa ana tashin ka ma tambaya akan annabi alai wai waye kai ba iya annabi da iyalansa ba har barorin sa ce duk ka sani waye sabila kace ai wani bawan annabi ne da mata annabi ɗaya daga ciki ta bashi aka yanta irin wani abubuwan komai ka ake amma an kaji wani ne ba bayanin dan kwallo dauka za ka gidan su daya taron ka tazo abubuwa komai kuma sai an zo ka annabi kai kai jiro ko asharatul mubashiru ya diljanna mutum ya ba jiro amma zai ba ka kalacin din Barcelona ya gaya ma ga wanda za a ce ko Manchester City sai ya gaya ma ai Manchester suna yin kalacin wato biyu haka da wani yana bayani yana cewa in ya gada wa zai iya ajiye wannan sai din ya fito da wani kuma za su ci kwallo har wannan kwarewa ta sa haba malam amma ajaratul mubashiruna bil janna ya hada ma haddasu haddasu Imam Malik a ciki wai su ne a jannatin wa bashiru na janna ai ai tunda masifa ta zama haka kawai ni kullum shawarar da nake bayarwa idan to tarihin annabi ya fi zama a kan ka fiye da na yan kwallo eh masifa ce sosai masifa ce yara in aka fito da su ba ina ofis duk sun makara sun yi wani laifi a nan tabbatar jikin window na kawai sai na ji ɗaya shiru shiru nake kallon sai yana ta bayani ai matsalar Barcelona ai kaza kaza ai ai kotun nan ne da yake ne na na an fito da su wani kasa hada na fito na san da su ne ka zo ta ga ta to haka yana ta bayani magana san yi wallahi in ka ji wa yaji da rike akan kwallon nan zaka sha mamaki idan ba iskanci ne zaka iya hadda kake wannan abu saboda haka wannan shine to na Aisha tana miƙo miƙo wa annabi kanta alhali tana al'ada amma annabi yana miƙo wa na Aisha kansa alhali tana al'ada wa bi hujratiha a cikin dakin da ilawi da ra'asahu yana miƙo wa na Aisha kansa wa bi ruwayatin aw da ruwayar wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan kun ji ko annabi baya shiga gida sai da sai da buƙatar dan adam wani da zo wannan gaban ina ta mai mai dada a satin nan za ku ga da zo yi wa mutane yawa yanzu har maza yanzu ke da zo suna gaban na mata ne go bayyana wani ci gaban mai hatsari ya muka samu shi gaban mai Allah shi da kwaji ne su annabi zamanin annabi alaihi salatu wasalam yin ban daki a gida kazanta ne ba ta yi shi za ku ga za a yi wa nanayi da aka yi wa nanayi ta kaje a za ku ga an gaya muku ta fita biyan bukata a waje ne sai sun jiɗe da sai sun jiɗe bayar mista ta ce da ita mista sanan ta fara jin zantar saboda su a gurin su yin ban daki a gida kazantar to mu yanzu ba a gida ba a ɗaki yake yi to tun da cigaba ya zo muna yi a ɗaki amma illar da muka samu ba gidan malami ba jahili ba a addu'a kawai gida ake saboda ana gyara wani ɗakin sai gan shi a buɗe ba kawai da an tashi abu kawai yaro da uwar da da ƴaƴan da matan gidan gaba ɗaya kawai shiga ake a wanke domin mai kyau ne a wanke hannu a yi abin da za a yi a fito ba a addu'a to wannan kuma illa ce yara ba ta yi domin sun ga umma ma ba ta kawai gida take yi wallahi ya kamata mu dawo da hankali wannan abin yana sabbaba wa da yawa mata da wuce gani ke tsari suna damun su wannan dalili ko da dukkan sa dukkan ban dakin ka in za a gida ya addu'a tunda ya zama ci gaba yanzu har gidan malamai haka ake yi duk ban dakuna a dan ci gaba ne to amma a rika addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth dukkan sa ko da za a iya kwanciya saboda kyau to ai addu'a ai da aljannu suna nan ai in kaje da kiba tilawa kake ba abinci kake ci a cikin wani abu kake yi to wannan abin da kake yi aljannu suna zuwa ko kai zaka na gwanni ba na gwanni bane saboda haka shi kike biyowa zuwa aljannu wannan abin da kake zuwa bawali ko bayan gida saboda haka ya kamata mu kiyaye gaskiya a rika lura dukkan ban dakin dan za a shiga da yaro da babba da masu gida a rika yin addu'o'i wannan ya janyo aljanu sun yi yawa yanzu a cikin mutane shedanu sun yi yawa saboda ba addu'a sun yi yawa da yanzu mutum zai yi gida ya ban daki a cikin falo ko a daki to amma a rika addu'a a tsaftace shi a yi addu'a duk yanzu kuma a yi addu'a yawa to shine sannan la yarkul bayta illa li hajati al-insan shine malamai suka ce idan ya zanto ban ɗakin gidan da a masallacin da kake kake yi tikari ba su da ban ɗaki ya halatta ka fito waje ya halatta ko kuma babu abinci kai kuma yunwa kake ji ya halatta ka je ka ciyo ka dawo ya halatta iya wannan abu kar ka je ka fice da hira iya abincin kana ciyowa ka dawo iya bukatar da ta kai ka kana yi ka dawo ko kuma abu an yi fitar da ga yawan masu yi tikaki da wani ɗakuna kaɗan ya halatta ka fita ka je ka biya bukatar ka dawo وفي رواية أو رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت da na ji Allah ya kara mata yadda take in kuntu la adkhulu al-bayta lil haja na kasance ina yin shiga ina shiga gida don biyan bukata dan nayi wani abu wal maridu fi take a gidan da mara lafiya fa ma as'alu anhu ba na tambaya ba na tambaya baya tambaya dangane da mara lafiya in ce yaya jikinsa illa wa ana mara ba ina cikin tafiya abin nufi za ka iya yi kana tafiya ka ce ya cikin wani amma ba zuwa kai duba zai zai halatta a wutar duniya ba shi ne abin da ake nufi ba a zuwa duniya an aiki da yake kai ka duba ka gani annabi cewa wanda ya tafi duniya kamar yana kan hanyar aljanna ne ko to amma aka ce ta duniyar mara lafiya da yake kai ba za shi ba ballan da rai da ce wani abu daban kuma sai dai ana cikin kana cikin wucewa ka ce ya cikin wani amma ba tsaya za ka yi ba kana tafiya ka tambaya da sauki to Allah ba shi lafiya kai gaba domin ba shi ya fito da kai ba wannan shine abin da ake magana shine sai ina gida gida dan bukata ba na tambayar ga da mara lafiya a gida amma ba na ba ba ba talu anhu illa wa ana mara ba na tambayar ya cikin da ba ina cikin tafiya domin ba shi ya kai ba ذكر الحديث جواز تمثيل الحائض رأس زوجها ya halatta mai al'ada ta wanke kan mijinta rabbi ne ga yahudawa domin mace tana al'ada su yahudu ba a komai da ita wasu ma turke suke mata a bayan gari a je a daure ta sai ta gama al'ada a da ita kwanukan da ta taba gaba ɗaya tana al'ada duk zubar da su ake ai musulunci in kana neman yancin mace to musulunci ne fito ne wa kaza jasadu kulli haka nan jikinsa gaba daya an gane ko yawa ya halatta ta wanke ba na biyu annan mulamatat al-harid li shay'in min jasad al-mu'takib la yu'thiru fihi dan mace ta gaba jikin da yake kaji wannan ba zai mata tasiri ba ba komai na uku annan al-harid dahiratun laysat bi najis mai al'ada mai tsarki ce ba da jasa ba dan mace tana al'ada ba da jasa ba na hudu annan gusul al-mu'takib li rasihi ko gajin gudun mota gidi ne raji wa kaza ta iri jasari la yu'athiru bil i'tikaf wanjewa da i'tikafi kai ko jiki baya tasiri daga daga i'tikafin ba na biyar an da ikhraj ra'at al mu'takif la yusiru bi i'tikafi mutum ya fito da kansa yana i'tikafi baya mataki abin nufi ba za a ce ya fice ba a nan ne suka fitar da wata fa'ida mai kyau suka ce akan mai aikin hajji ya halatta kun ga wanda yake itikafi ai bai halatta ko ciyawa ya cire ba ko kamar haka aka faɗa ko ciyawa ba zai farauta ba ko ciyawa ba zai cire ba wallan da yayi tari fukiya in dai kana cikin ne harami in dai da yayi cikin wannan haramin to an bantar ko abubuwa da yawa ba zai farauta ba ba tuntuwa ba ba ba ba duk abubuwa da aka kawo in ko yayi akwai wani tunani idan ya zake wani abu da gaskiya akwai punishment aikin hajjin sa bai baci ba amma arfa ce kawai in babu za a ce ba ka da hajji amma duk abin da ka bata aikin hajji a gyara shi aiki punishment ne wani a ce ma abinci kwano kaza wani kuma a ce ma yanka shine punishment din shine punishment din in dai mutum ya arfa to aikin hajjin sa yana nan sai dai kawai a gyara ba wasu abubuwa in dai ya yi arfa in ko bai yi arfa ba to hajji ya yi shi za ka ce kowa ka da lafiya sai an kai ka gurin kamar yadda za mu shiga kitab din nan gaban mu to sai aka ce ga iya harabi duk za a gaya muku cewa guri ka za harabi to sai bujiya ta leko daga hillu hillu shine inda ba harabi ba an gane ne sai a ce iya kan teburin nan shine harami gaba daya to sai aka samu bishiya daga nan gurin amma ta leko kai cikin harami sai ake tambaya shin ya halatta a kare ta suka ce ya halatta me yasa saboda ba a cikin harami take ba a hindu take haka take kayan harami aka hada aka hana a tare amma in tana hindu ta shigo ya halatta a tare ta fikiyo ne mai kyau haka malamai suka fitar da wannan karkashin wannan saboda ne saboda annabi ya miƙa kansa yana harami ya miƙa kansa waje an wanke masa da wannan wai suka fitar da wannan fikiyo wane ne kyau sannan na gida jawazu tarjilil mu'takidi ra'sahu ya halatta mai itikafi ya taje kansa na bakwai a ina yakin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sha'rihi irin yadda annabi yake kula da gashinsa wa sa'iri badani da sauran jikinsa annabi in zaka tara su ba abu biyu zaka kullun na ba da shawara tunda kaga mu dai ba larabawa bane yawwa kuma mabiyocin mu muka tara gaji ba kowa yake wa kyau ba tsakani da Allah tara gaji a ka za ga ba kowa yake wa kyau ba kai da ya ma ni ba ai ba ma ba ka kyau wallahi da ya ba duk wanda kai an za ka ji mutane suna wallahi da lokacin za ka ji comment domin da kawai tara ake ba ba kowa ba ina faɗin ba kowa ba su larabawa so suke ba aikin hajji ya zo su je su aiki saboda yawan gajin amma kai sai ka ya ci kuɗi kake yi shi ne da muka zo a risala ina biya wasu mata kaga mai risala da ya zo wajen alwala sai ya ce idan idan mace ta zo shafa kai sai ta shafa ya ce sai ta saki gashin ta tattaro kuma ƙasar hannun ta sai haka na ce ba matan ba matan me yake nufi ba a ba da na me yake ba da na ke wani na magana bayan an jago haka a zaka kuma ai haka ai haka a ba da za mu yi to wallahi Allah ya ba ku hakuri gaskiya na faɗa ya ma dai ko da ko da nan zamu yake ba da zamu yake shi wai har bayani yake cewa saboda yawan gaji yace in kika shafa iya inda hannun ke kure to ta ji hannun ki sa a baya sai ki hannu ki daga ba da nan yake wani risala ne ya kawo wannan a cikin risala eh ba ni na kallo man ba wani an gane ko to saboda haka wannan shi to kaga hadisi Abu Musa al-Ash'ari da Annabi yace ku girma magashi ku girma magashi da Larabawa shi to kai ma in zaka tara gashi to ka girma magashi yanzu to kana kula da shi an fahimta da kyau ko sannan abu na biyu ka tambaya musamman kana da abokiyar zama life partner ɗinka ita za ta ita wannan ba ta in ba ka da mata ka fi da gwalgwalo dama amma idan da mata ta gaya ba gaskiya ba kai kyau ba ita ita ce mudubinka za ta ce wallahi ba kai kyau ba in kuma ta ce ba a yi kyau ba to wa za ka nuna wa kyan sai a canja an gane ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata abu biyu za ka lura ka rika kula da gaji sannan ka tambaya kana kyau in ba wannan biyu kawai zakura ya fi sauki ka je duk sati biyu kai aski ka ba da ya ɗari biyar kan ko dubu ɗaya a cire shi ke to sai ma da yake jawazin kurujin ma da kifi lil hada ya halatta da yi kafi ya fita don bukata min ta hannun ta abinci au jarabin ko abinci au ka bayan hada ko biyan bukata wani ya wuce shari'a na amma ya dawo da wuri kada ya je ya zauna jira ya ga abokinsa a gurin kawai tsaya jira in kai wannan kuma ka shiga wani abu daban wala yastajidu bi ghairi hajatihi allati abahat lahu al-khuruj kada ya shagala da wani abu da wani wato wani abu da zai shagaltar da shi ba ga bukatar da ta fitar da shi waje ba sannan na tara bayanu adabi islami azim an gane ko yawwa irin yadda musulunci yake bayani akan ladabi mai girma na goma jawabin itikabil marati ma zawjiha wa munfarida ya halatta mata da miji ke shiga yin tikafi amma ba guji ne za su zauna ba kowa ya kama gurinsa ta tana gurin su shi ma yana gurinsa sannan na sha dai annal mawtaki ba la yajuru al marid wala ghairi illa li hada da itikafi baya zuwa ziyarar mara lafiya ko waninsa in ba wata bukatar ta zama dole ba walakin ya judu su'adu an sai dai ya halatta ya ce ya cikin wani lokacin da yayi waya da mutan gida ya ce ya cikin yaro akwai yaron da yake a gida bai da lafiya ko ya bar shi ko kuma yana son ya ba rashin lafiya ya halatta ya tambaya ya cikin nasa shikenan amma ya fita takanar ya tafi duba shi ya halatta ba ya halatta ba sai dai ta kure wannan sai hakura da yake kago ya je yake ta rai wannan ya zama dole ba za a yi wa yaro aiki ko ana bukatar kuɗin da za a yi mara wani abu na magani kuma kana yi ki gaji ba yadda za a yi ka zo to wani ne ka fita ba in ka zauna har ya mutu to za ka ba amsa kwairi a gaban Allah ko yawwa domin abin da kake yi yanzu bai kai wancan ba sannan jawabin istijadar rajuli oke na sha uku na sha biyu kai dalilin ala annal mutaji bala ya kamsu min al masjid wannan dalili ne da yake nuna cewa mai itikafi baya fita daga masallaci wa hada sharru fi hadi da itikaf wannan sharadi ne na ingancin itikafi sannan na sha uku a yayatu zaujati bi zauji a irin yadda mace take kula da mijinta fi ma jarat oje hadda wa huwa mu'takif hatta lokacin da yake itikafi tana kula da abinta na sha hudu jawazu istiqdamin rajul zawjatahu fi ma jarat bi al'ada ya halatta mace cewa wace mutum ya yi wa matarsa hidima sai abin da al'ada ta gudana a kai na karshe jawazu istiqrarin mar'ati bi baiti zawj ya wujubu kai wajibin tabbatuwar mace a gidan mijinta wa in lam yakun lahu hajatin fi dukhuli ilayha idan bai da wata bukatar da za ta zo ta fita ba bukatar fita to abin da yake akan mace wa karna fi buyuti kullai wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula al hadith al hadi ajra ba'da al mi'atain hadithi na 211 an umar bin khattab radiyallahu anhu an karbo daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda kullu lati ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliyya ni nayi nayi ba kance a jahiliya ba kance shine cewa Allah alƙawari yubuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah yana yaban wanda suke cika ba ba kance shine kace Allah in har na ci jarabawa zan ba da sadakar naira dubu hamsin ba kance ne in na ci jarabawa zan yi azumi goma a jere ba kance ne idan na ci jarabawa zan biya wa wato yan makaranta guda goma kudin makaranta ba kan ce ne sai ka inda ka ci jarabawa su dole sai kai in baka ji ba wuce ro idan na sauka lafiya tana da juna biyu Allah in dai ka sauke ni lafiya zan yi sadakar naira dubu ɗari dole ne in kin sauka lafiyar sai kin ina ji cewa kyautan marowaci kenan makruhi ne a malikiya saboda kai ba za ka ba Allah ko ba je ba wal bal wal bal wal hada wal kini ne ke saboda haka in an ba ka kai in ba ba ka to din sharadin sai an ba shine sharadin cewa Allah in kai mun kaza ni ma zan yi kaza shine sharadin in bai ba to ba abun ka bai shi kuma idan Allah ya ma abun to dole ne dole ne shine abun da ko mutuwa kai sai an biya shi ne azumin da aka ce idan azumi kake wanda ba sabani a kai ba sabani a kan cewa lallai sai an biya na farilla ne aka zo ana maganganu a kansa na ramadan amma na ba kance imamu ahmad ya ce wannan wajibi ne ya mutu cewa Allah ya sa kudin sa ya fito na gratuity zai azumi uku kuma ya fito bai azumin ba zai mutu da zai yi mar azumin ƴaƴansa magada kuna ina liddakar mutu da hannu ne wanda yi sai a zo a biya to wannan shi ne to a wata ruwaya cewa cewa inni kuntu nazartu fil jahiliyyati wa ana mushrikun haka wata ruwaya ta zo cewa nayi na bakance a jahiliya lokacin ina mushriki ji sai na Umar bai musulunta ba ana hada shi ba lailatan cewa zan yi itikafi a wani dare wafi ruwayatin yawman a wani yini kun ga wannan kun san me yasa malamai suka kawo wannan ruwaya da ita kanta da ta jawo ban yini da dare wani zai ce to ai duk ɗaya ne to a gurin sa akwai karatu da aka fitar baraka ji karatu fil masjidil haram yace kuma zai yi itikafin ne a masallaci mai alfarma masallacin da in kai sallah raka'a biyu daidai yake da sallah dubu ɗari a masallacin da ba shi ba daidai yake da sallah dubu ɗari duk wanda ya je maka yanzu duk sallah a harami daidai take da sallah dubu ɗari shi za ba mai asara irin wanda baya zuwa hotel ɗinsu baya harami kuma baya zuwa masallaci kawai sai ya gama umara ya koma ya kwanta ai kai asara ne yawa inda za a buɗe ma hijabi za ka kuka da idanka ko mutum za a masallaci wai ce wai ya gaji shi ya gaji to me gaji haka yake daure kamar ruwan nan lokacin kamora duk wanda Allah ya baki dama kada ya wasa da irin wannan dawon bace sallah harami masallacin Madina in kai sallah raka'a biyu dai yake da raka'a dubu masallacin Makka kuma dubu dari masallacin Qudus kuma yadda ba zuwa ake ba shi kuma dari biyar in kai sallah raka'a biyu dai yake da sallah raka'a dari biyar to yayi wa kan jana ati kuba lailatan fi yawmin wato wa fi riwayatin yawman fil masjid al haram kale yace sai annabi yace fa aufi bi nadri to kika ba kai kanka duk da cewa ya dauko bashi ne jin hali jahiliya yana mushriki annabi yace to ka kika walam yadhkur ba'du ruwat yawman wala layla wasu ruwayoyin ba su bayanin dare ko yini ba to wani zai ce to mu wannan dare ko yini ai ba mu da bukatar yana da muhimmanci in ka fahimci fikihu za ka gane domin ana tattauna akan kin ya halatta a yi kitabi ba tare da mutum ya dau azumi ba da azumi a bakinsa zai yi kitabi ko ko babu azumi a bakinsa to maganar dare da yin yana da alaka da wannan maganar kuwa yawwa yana da alaka na'am da za mu koya karkashin hadisin za mu koya abubuwa da yawa abu na farko shine luzumun wafa bin nadir wajibi ne mutum ya cika bakantin da na biyu bi hatu nadir a ibadati min kafirin hali kufri ya halatta idan kafin ya dauko alƙawari ya zo ya musulunta kuma bai cika wannan bakantan ba in dai bai ba da sabo bane ya halatta ya cika kun ga sanda sai na wari ya alƙawarin ai yau sun ba amma annabi yake fa auzu bi nadri ta cika ba kantanka na uku wujubul wafa wa alayhi ila aslama wajibi ne ka cika alƙawarin ka musulunta illam yu'addi halu kufri in bai yi lokacin da yake kafiri ba na hudu su'alu ahli al-ilmi amma yalzamu al-mukallif wa amma yaj'alu min al-ilmi tambayar ma abota ilimi dangane da abin da ya hau kan babu me wajibi a kansa na biyar jawabin zikirin rajul hali bil jahiliya ya hali jahili ya halatta mutum ya faɗi irin yanayin irin da yake shafin ya musulunta ko a jahiliya ya ce aida mun yi kaza ko wani ya gaya ma aida kafin yanzu ya dawo ya shiryu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an gane ku yawwa ya halatta na biyar na shida kai wujubul bayani alaman su ila an ilmin wa adamin kitmani wajibi ne kana da ilimin abu akai ma tambaya akai to kai bayani akai shi yasa Allah ji in ban manta ba kamar bin baz ne sai da jami'ar Madina sai da wajin vigilante to da yake shigo yana zagawa haka ce sai da yake ina da tambaya sai ce ne tambaya an saka da yake ba ka amsa in vigilante sai aka dira waji na manta ko shi ko wata ne sai aka dira waji bidi sai da aka ce mere yace innal ladina yasumuna ma an jalla min al bayyinati yace shi wala yake kitman min ruwa ta je gaskiya ya ba da jin bidi ne kawai sai ka dira waji to shi ne ka san bidi ne ya ba an ya ce sai kaza kaza yake ma ai kaza shi ne kaza da kaza sai ka rubuta wani yaro an zo price a gidan dai ana an fito da shi ne wani zo overall aka ce mana bayanin ya aka ci jaraba sai aka ci jaraba ya ce salamu alaikum na ci jaraba da ta ta amsa shi kenan gaba ɗaya ba yawa yan proprietor ɗin kunya sai aka ji zaraba yake da tata amsa yaro baya kare aka ce ko to ya faɗa Allah ya zoye to wannan shine na bakwai luzumu ta'yin al-masjid alladhi ainihu waqtun nazr eh kala zumbi to azumin da ka wa masallacin da kake za ka yi za ka yi tikabun a cikin sa to lalle shi za ka kai gurin da ka faɗa to sai ka je kai hadisi na karshe an safiya binti huyay radiyallahu anha an karbo daga safiya yar wuye Allah ya kara mata da ummul mu'minin matar annabi alaihi salatu wassalam baban ta babban bai wuce ne babban kafiri mace annabi alaihi salatu wassalam amma kun ga ita Allah ya mace baiwa da kasancewa ɗaya daga cikin zababbun mata annabi alaihi salatu wassalam tana cikin kakan annabi harun bin imran dan uwa annabi musa tsako ne naka an gane ko yawa annabi alaihi salatu wassalam ya yanka ta lokacin da aka yi yakin khaibar a Ramadan shekara ta bakwai bayan hijira sannan sai yanka ta sannan annabi ya aure ta ai wannan hadisin kowa ma ya gane shi domin da shi aka ta gumurdu da dan tabori yawa kowa ya san hadisin nan an gane ko yana ta faɗan maganganu a kai to shi ne yake cewa annabi ya sanya sadakin ta shine yankin da ya bata yana da cikin kutusira annabi alaihi salatu wasalam an ce mace ce mai falala akila ne hankali ne hakuri nana tafiya tana da hakuri ita ce wanda nana ya ta mata burin cewa kar yahudawa ka san mace in ta san shi sa an za ka kara aure ta kiyaye ba a zuwa ki ta faɗa wa abokin ya zama ta ai kai wa wanda ba a faɗa in ba in ba in gunsu gunsar ne da kai to har yanzu baka tantance ka kara masa ba eh baka tantance ba kowa sai ka kiyaye wato da kulli makamin makani kowa da abin da ake gaya masa kowa sai ka zama karamin munafiki haka kowa kan iya kiyayewa me za ka yi sai ka zama ayyam ko to wannan shine ta yi ruwaya daga wato an yi ɗalibai da yawa sun yi ruwaya daga gare ta ita ce safiya قالت تتي كان النبي صلى الله عليه وسلم موتكبا في المسجد النبي هذا كان يلا اعتكافي a masallaci. fa dai tuhu azuruhu layla sai nazo zan samu ziyara da dare fa da tuhu da nazo sai neman hira na baki labarin abubuwan da yake gudana sun makuntu li an kaliba nan yake da juya an tafi fa kama ma in li ya kaliba ni sai annabi ya miki ya tawo dan ya rako ni ya halaka da yake gaji ya rako wanda ya zo mu ziyara ana zuwa ziyara ga mai yake gaji ya halaka wa kana madkanu abi dali isamat bin zaid gidanta kuma yana gidan Usama dan zai kamar rajulani min al-asar suna da irin rana tabiya kawai zai ga da abai guda biyu daga cikin mutanen Madina sun zo wucewa falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asra to da dare ne suna da annabi alaihi wasallam sai suka tsara sauri فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي على رسلكما يجي آه كتب hankali. ala rijlikum ku taba hankali innaha safiya bi tuhulay wannan da kuka gani yanzu mace ina da ire ire ce safiya ce ba wata bace yar wuye kuma kowa ya san mata ta ce la hawla wala quwwata illa billah fa qala tilka bi subhanallah ya rasulullah subhanallah ana fadar da ne kalimatu ta'ajjub in kalma ta zo ta ban mamaki fa qala sai annabi ya inna shaytana yajri min ibn adam majra dam shaytan suna mamaki ya rasulullah amma ya yi wani da to kai ma da wani abu da kai yace ya shaytan yana gudu ne a cikin dan adam irin yadda jini yake gudu yanzu ko ya wani zuciyar kara ya mutu wani abu yanzu Allah ya sa sa wuta cewa sun ga annabi da wata to matar annabin kun manta ba shi ba ta aka yi ba kullum ina ba wa mata misali cewa in kuna so ku gano irin zafin da ranar Aisha ta ji shi ne fitina kawai haka kawai yanzu wani ya miki gari kuma ku tuno ƙananan shekarun da sun da ake mata ba wannan jarin ko shekara sha bakwai wata sha shida ba ce ba a ƙananan shekaru a ba a lige shi irin wannan ya za ka ji ya za ka ji wa inni khajitu an yaqlifa fi qulubikum ajara annabi yace ina ji muku tsoron kada ke dan yaje ba muku sharra a zuciyarku au kala shay'an ko wani abu dan yanzu zaka dara da ana gani zaka dara wani limamin nan na masallaci da raba kun gani da wata wallahi eh wata muka gani da ita idan kana da mota ka take ka rage wata hanya ka shiga uku yawa wallahi tallahi sai in ba zan ka ba to saboda haka wannan ta faru inda wasu suna zaune suna da wani makokin da ba gawa wata ta zo za ta shiga motar ka je ku gaisa bayan kun gaisa ka ce ai dan wata zan dauka kai gida ka dai ko ba ka tambaye ka ba ka ai wani dan wata zan dauka kai gida ne ka ga mutu in ba haka ba yanzu to sai ka ji ana wani zancen cewa ai kaza yake lif yake bayarwa musamman limani ne ke kana hawa mun bari ce ai yan iska ne kariya suke haka wani zai faɗa ba nan muke ganin sa da mata ba kaza kaza to annabi alaihi salatu wassalam ma ya ja kunne akan wannan ballantana ni ko kai in ba bi aula to shine mawadin tuwa sai na ali yace inda ake zuwa ake shan giya to karka je ka sha martina ko lemo maranda domin in wani ya ranka a gurin zai ya ranka kana shan giya yawa to kauje wa mawadin tuwam duk guraren tuwa kauje musu wannan shine wa bi riwayati annaha ja'at tazuru fi i'tidafi a wata riwaya ta zo ne dan ta masa ziyara a i'tikafin sa fil masjid a masallaci bil akhir al awaqi a goma karshe ne ramadan na ramadan وتحدثت عنده ساعة تسي نزونا دم wani lokaci na hijira da Annabi alaihi salatu wasalam ثم قامت تنقلب تنيتي لن تجيا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب amma ha ya tsibuha annabi ya miƙe tare da ita dan ya raka ta ko yana raka ta hatta idza balagat babal masjid sai da daidai kofar masallaci inda babu ummi salama kun ji daidai kofar ummi salama domin tashin da ne na ƙarshe gidanta ne na ƙarshe to daidai wannan gurin sun ma da kara hudu ma'anahu sannan sai aka koro hadisin da ma'anarsa to kun ji yadda hadisi ne wannan shine karshen hadisin ya kawo bawai da yawa amma lokaci ya riga ya za mu tsaya na abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna ƙara lokaci kamar da muke faɗa wannan za ku ga kamar da naji majalisar malamai ma za ta zauna a kan matsalar LGBTQ din nan da ta fito wanda bai fahimci addini bai san rayuwa ba shi ne san illar wannan matsalar ba yanzu muna cikin musiba na rashin abinci akwai gida akwai baiwa Allah da take gaya mana cewa ta shiga makotanta ta tarar da matan gidan an siyo mata garin kwashi kofi daya gwangwani daya ta jika yaran sun kewaye ta tana in kai loma ɗaya sai su ciro ta ido ta ba wannan loma ɗaya sannan ta ba wannan loma ɗaya haka ake yi saboda gudun kada a babari cewa kowa ya ci wani ya kowa ci a wannan yanayin muke ba amma ya ce nema a tsokano Allah maɗaukacin sarki a ba wa Allah wato takardar gayyata ta faɗa da abin da ake nufi ne ke ne akan luwadi kadai Allah ya kifar da mutanen annabi lut luwadi kawai amma mu yanzu guda biyar ne LGBTQ kowanne da ma'anarsa lesbian gay and transgender bisexual kowanne kowanne da ma'anarsa a wannan abin da ake so a gaya ba karara ya halatta yanzu yadda za a zama ta hanya ce da Allah ya mana excuse me kai ma wani gandi ya ce wa excuse me in kai ma wani abu ya kai ka kota a daure ka shi abin da ake nufi ba da dokar ya halatta mutum ya tafi kasuwar dabbobi yanzu ya siyo kasuwar tinkiya ya ajiye ta ya ce ya aura shi ne abin da ake nufi da wannan dokar wallahi wannan mutane suna wasa da irin wayannan abubuwan wallahi alazim za zai janyo musibin da ake cikin silillinku mutukar mutane ko da wato shugabannin ba za su soke ba ba za mu fito mu nuna fushin mu akai ba to Allah zai kyale ni kuma sakonnin da ake yi suna ji su wayannan shugabannin da aka zaba suna ji iya abin da za ka iya yi shine mu yanzu ba yan majalisa bane ba sanatoci ba abin da za mu yi mu faɗa ina karantarwa mu faɗa a gurin karatu idan ina da page a social media rubuta ba na goyon baya ina da yanci da yi wannan to abin da nake yi kenan mara alaikum munkaran fa yugayyiru bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adhabu al-iman to mu muna faɗa da baki domin za mu iya sannan muna rubutawa karkari ya rage na mun je faɗa ba ma goyen baya idan shugaban kasa ya sa hannu mataimakinsa ya goya ma baya yan majalisa da sanatoci kan yi cewa ba da hannun mu ba ya ubangiji ba ruwan mu wawayen cikin mu ne suka yi bamban da mu wannan abin da aka yi wa Allah madaukakin sarki mu banda mu ya Allah kowa ya fito ya nuna wa Allah shi baya goyen baya sannan fa zaka kubuta in ba haka ba su kuti ne da iya jirin ka to kai ka wallahi duk wanda ya jiro akan wannan matsalar wallahi ya yarda saboda haka ba ma goyen baya kuma muna faɗa da abin da Allah zai ka muke faɗa sun sama da shekara goma biyar da suke zuwa karatun mu su ji me muke faɗa biyar da in ma akwai zanen ku je ku faɗa ni na faɗa ba ma goyon baya ba shugaban kasa ba ko da yake muke ya sa hannu ba ma goyon baya ai abin duk wani ne kafi dai kana karantarwa kana karantarwa ko kana hawa min kuɗi to da bai ɗinka a gurin yake wallahi duk muna ji to ba tsoro muke ji ba faɗa muka ba wai tsaki muka ji muka faɗa ba a ga yawa shugaban kasa Yusuf Ja'far Talha ba na goyon baya shine kawai ba na goyon baya saboda haka kuma kamata yi nan gaba a ce al'umman mu duk wanda zai fito takara a ba shi jarabin cewa sai ya yarda zai soke wannan dokar in ba su tabbatar da ita kar ku manta ba duk yadda yan kudu suke taka ba duk rarrabuwar kanmu za ku ga har Buhari ya rika yi takara duk takarar da ya rika yi da wanda ya fadi da wanda ya gaba ɗaya yana da wata ƙuri'a miliyan takwas san da ba ta kafuwa ta arewa muna da ƙarfin da za mu iya canza abubuwa amma matsalar har yanzu ba mu san kanmu ba wallahi da abin kudu ba ta isa har yanzu ko south south ko south west ba su zafi wani abu su kaɗai ba sai da mu duk manyan mu sun sani wanda suke bibiyar abubuwa sun sani amma mun fahimtar mu zuwa ne fama ne haula ila qawli la yakaduna yafqahuna haditha har yanzu mun kasa fahimtar kanmu har yanzu kanmu arabe yake mun kasa fahimta wayannan mutanen capitalism dan ake idawa ba ruwan su dai yanzu banda lalacewa duk wani abu da shugaban kasa yake zuwa yayi ko jami'an gwamnati na zuwa a ce wai za a raba mutum dubu ɗari duk jiha abinci ba shi ne mafita ba ba shi bane mafita shi ne a sarraha yadda kowa zai a jikinsa kowa zai da sauke yanzu sai a yi a gama sai a shekara ashirin ana raba mutum dubu ɗari ko a dangi ka baka san mutum ɗaya da aka ba ba ko ba haka bane to saboda haka in ana so abin ya shafe mu wannan sauki da kuka cire ku dawo da shi ne kowa zai samu sauki sai kowa ya shafi kowa da wanda yake boko da wanda bai da mai aikin gwamnati da wanda bai shi za muke zargin dan kwada gocin tiri yanzu suna ta abubuwan su za ku san talakawa su damu da su ba dalili shi ne muna jin zafin cewa domin dan uwan mu ne ku cewa albashin ko har yanzu ba zai iya ce muku abincin da za ku yi tafi bi ba ma muna jin da kai amma ta kai shi ne me ne za lokacin da abin ya shafi kowa ba ku tsaya ɗayan daka ba akan man fetur din nan shi ne ya shafi kowa wannan ba sun shugaban kasa ya zo ya tsara shi ne babban bala'i duk kaya da za a shigo da shi a ce ma sai an an ninka bantinsa ba ma wanda ya fatan ba two hundred ko three hundred fatan an ninka shi wanda yake biyan dubu goma yanzu yana biyan dubu hamsin a ba to a nan shi ma wanda ya siyo kaya sai ya rama domin ba zai fitar da kudin sa uwar kudi sannan ya fitar da kudin ba sannan ya fitar da kudin wahalhalin da yi sannan ya tsora riba to shi za kullun cikin wahala muke kuma ba sunan kullun ƙara ciki saboda haka in ka kalli wannan tsarin gwamnati gaba ɗaya yanzu ba ta shine da talaka zai huta ba kullun tsoron da muke ji abincin nan ƙara tashi yake kuma ba da yanzu ba san inda zai tsaya ba ba sani ba idan ko ya zanto wato wayannan abubuwa haka za ki ta tafiya to ko kudin ka samu ba za ka iya siyan abin kirki da shi ba yanzu dubu talatin wai a ce wai har gwamnoni ne ake rigima da su a kan albashin dubu talatin saboda tsaba rashin sanin kai dubu talatin ko rabin buhun shinkafa zai ce ba ba da biya ba in ka tafi da ita kwanon shi da za a baka kwanon shi da za a baka ko bakwai dubu talatin kwanon nano za ka cinye wannan dubu talatin din amma kuna san ku kuna tanawa ku da ƴaƴan saboda haka wayannan abubuwan muna faɗa ne domin matasa mu gyara wannan fagilasiti da kallakanci da ake yi inda mun san kanmu ba wani shugaba da yake zo ya abin da ba shi muke bukata ba amma matsalar sun fahimci cewa yan kaki ne mu ba ake ba mu amma a haka yanzu za a zo a ɗebi wasu a zo a wanda yanayin za a zo da wasu zaben ya zo da su za ka akwai wani zabe da aka yi akwai wanda suka zo su ne iyayen su masu suna zaune a majalisa su ne musu kiɗa to duk wanda baya yi babansa kuma haka babansa a zaune Allah haka suka zo suna buga abu cewa duk wanda baya yi babansa shi ne buga zargar babansa na zaune a gurin haka ba muke saboda ba mu san kanmu ba ana wannan can wai musulun musulun saboda an raina mu to lokacin da aka yi jonathan mai fitsari a wando bai yadda ya sa hannu ba bai yadda ba ana ku ganin cewa kafiri ne yanzu da muke ganin musulmin ne su ne za su zo su kai mu su baro yadda za a rika yan luwaɗi za su rika yin aure yadda suke so yadda ake zuwa masallaci a yi sanarwa su ma ka za su bada sanarwa za a ɗaura auren uwa da jawabi garbi da garbi ku tale mun magana gama auren matan ma da suke kasa ba duk wanda yake ganin yadda ake tazo yan makaranta yanzu mata na secondary school in ya san da yake sai yayi kuka da idansa ga yadda ake rannan na gaya wani profesa wancan satin ne nake cewa prof ka lura da wani abu yadda ake sai in kaji ana tabbatar da ɗalibai duk shekara za ka ga wanda suke kan yan mata in yan mata dubu ashirin da biyar sun fita za ka ga gaba ɗayan su sun yi aure wannan mazan da suka fito ba wanda ya sa aure a cikin su wanda suke kan din haka za su zama ga sunan suna ko ba haka bane za a ga su za a ta tarawa ba matan suna ta taruwa duk sun yi aure su mazan da ake ta intaji kuma ba wanda ya sa aure ko ya yi aure bai da abu wai a wannan yanayin muke fa wai a cikin wannan shugabannin suke ƙara jeho mana masifa ƙara je wa mutane cikin musiba muna ga musu ba mu yaje ba wallahi duk wanda ya zo da sa hannunsa kamata ya ce duk wanda ya majalisin gaba ɗaya a daina sakan musu fuska gaba ɗaya su kowanne ya nuna masa cewa an san me ake Allah ya sauke Allah ya sauke sauke amma wayannan abubuwan daban take ki Allah ƴaƴan mu yanzu da muke tasowa mu ma da muke da ƙananan shekaru saboda ya mutu da cewa mutum wanne wanne da irin yanayi za su fada ba kasan mu tana tafiya yanzu tana tambar tambar luwadi ma dubo musiba kurukuru wai har wata naga ta yi wani rubutu tana cewa ya kamata musulma hausa fulani na rantse da Allah tana cewa ya kamata fa yanzu dan ma dubo mu fito mu bayyana kanmu haka ta faɗa wasu wasu rubutu da nake kai a daily na sai da wani mace da namiji suka biyo ni daily cewa mu gama abin mu daily wajen biyar ina ji mace sai mun tana faɗan mu rubun cewa duk abin da za a yi kaza kaza kaza saboda haka yadda kuke da baki ni ma muna ji za mu ta faɗa kuma muna ga yawa fere la gamman da ta fito tana so ta maida mu jajaje cewa wai ba ita ta sa hannu ba abinda muke sanar da ita shine ta gane cewa idan ƙarya ne ƙarya aka yi muku kun san gidajen jaridun da suka buga da farko ku kai tsara shine kawai za mu yadda amma mu ba da shi kai wani mun san me muke shine abinda ko editan da yayi wannan kusa a kama shi shine za mu gane cewa ƙarya ne amma kun fito kuna faɗa da baki har da munafukar BBC tana cewa wai sun gano ku kai da ku kai turanci yan BBC saboda ku za ku gano mana wani abu gwamnati ta kama duk gidajen jaridun ai ga sunan da editocin da suke rubutun duk wanda ya rubuta ai ya rubuta shi ko ai ya rubuta editor sun zo su kai kotu su kai kotu sai da gamman da ta samu matsala da mataimakin gwamna na Kano ba ta aka za su kai kotu ba yau ba da hakuri to me yasa ba za ku kai wayannan kotu ba domin sun hada ku da duk mutanen Najeriya saboda sun raina mutane hankali saboda haka ba ma goyon baya akan wannan ko rayuwar mu za a dauka za mu faɗa na rantsi da Allah ba ma goyon baya ba mu yadda ba mu ba yan luwaɗi ba ne eh kawai kun kazo kuɗi za ku zo mu ku kashe mu ku haɗa mu da Allah saboda haka ba ma goyon baya inda ibi yanzu suna ga muku yaje ya faɗa yawa ya je ya gaya musu mu ba ma goyon baya ba ma yi Allah ya sauke Allah ka zauna da kasar mu lafiya duk masu neman mu da tashin hankali da matsaloli Allah ya mai da shi kawo kan Allah madaukakin sarki ke kiyaye mana imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wannan tambayar ba ta da alaka da karatu cewa malam da Allah ya yi addu'a farko da Allah malam menene hukuncin sa zobe kuma ina shari'a ta ce a sa hukuncin sa sa shi sunna ne amma namiji yana sa azurfa ne azurfa sannan ana sa shi ne a cikin kinsar da dinsa a tuli ake zai kinsar shi ne dan karamin nan dinsar kuma mai bunta wayannan biyu su ake sa zobe su ne na zobe kawai sauran Allah ya kam ai mun wannan karatu a lulu wal marjan a masallacin mu zai fadi bin jama'a ba hadisi nan hadisin sai ina ali saboda haka a in ya biyun nan ko wannan ko wannan ake sawa ko jinsar ko jinsar amma al-wusta wa sababa wa ibham ba a sa musu lulu wallahu a'lam Allah ya dace da alaikum salam now injiniya
in da bambanci injiniya zaman mina shi zaman mina mustahabi ne kwanan muzdalifa shine rukuni ko wajibi amma zaman mina kaga manyan mu a kasan nan ma yawanci wasu ba ba ranar tarwiya din nan ranar ana gobe arfa suke gara kwana biyar kawai ana yin arfa sun ranar sallah sun yi ayyukan su na sallah waje gari da waje gari sun yi jiba guda biyu za su hawo jirgi su da wasu kowace ba sa kama saboda haka mu kamar shi yau mu tauri a ranar kamar na fula ce ta kafin sallah kafin sallah amma kan samu mutum ya je ya mai da hankali wajen azka eh ya mai da hankali shi da bambanci gaskiya da yin shiga amma kamata ya mai da hankali sati ne zuwa kitabul hajji za mu shiga insha Allah na'am maganar halwa halwa eh ba wani abu mai suna kalwa a musulunci mutum ya shiga inda za ka gane illa ta shine mutum ya shiga ya kwana arba'in a koye wa yana bin Allah to sallar juma'a ba ko za a yi shiga bi an ce in babu juma'a ma bai ba sallar juma'a ya kake da ita jami'i ba kai an yaje ma kuskure ne gaskiya kuskure ne babu ji wallahi wa'ala na'am azumin ba kai na'am zai ya kamar yaya janye wai idan mutum ya zai iya janyewa to ta yaya malam bashir ya ce na fasa yi kafin bukatar tafiya ya ce ya fasa ya ubangiji karya na ce na fasa ko ai Allah ba abokin wasan kowa bane yawa ai ba ganin barkar a fara saboda haka tun da ya riga ya ce yayi kawai addu'a da zai koma idan ya ce Allah karkata da ciwon nan abu shine shine kawai abin da zai koma shine abin da zai sa kada yayi wannan abu amma in da yaji an kama shi kawai shi za ka ce ai kyautan marowata shi ba zai bayar ba sai an mar kaga maganin barkar a bara Allah ya dace da mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
Allah Allah